wata al'umma ko wasu mutane da za su iya tara addinin Allah madaukakin sarki su hana shi kaiwa inda Allah madaukakin sarki ya kaddara a wata riwaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yablughanna hadha ad-din ma balagha al-layl wan nahar yace duk inda dare da yini yake kaiwa sai wannan addini na Allah madaukakin sarki ya kai sai da mun ci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayan haka bayan Allah kamar yadda muka ji daga cikin wannan aya da hadithai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan makoma ta addini na Allah madaukakin sarki da makoma ta al'ummar musulmai saboda haka yana da kyau mu samu natsuwa a cikin zukatanmu dangane da ƙarshen al'amari cewar musulunci musulmai addini na Allah madaukakin sarki su za su yi rinjaye duk abin da kace gani na ƙarfi na mabarnata ƙarfi da buwaya ta kafirai da ilimi da Allah madaukakin sarki ya ba su da fada aji wannan abu ne da yake da ƙarshe duk lokacin da musulmai suka farka zai zama tarihi Allah madaukakin sarki ya datar da mu amma duk abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara ya sanya mai sababi inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababan fa atba'a sababa komai yana da sababi Allah yana da iko ya taimaki addininsa ba tare da shishigi na wani ɗan adam ba to amma Allah madaukakin sarki ya kaddara addinin na mutane ne kuma mutane su za su yi amma duk da haka idan suka ƙi su taimaki addini na Allah madaukakin sarki ta dukkan fuskoki sai Allah ya kawo wa addininsa nasara kamar yadda muke gani a yanzu kokarin musulmai idan ka kwatanta ci gaba da addinin Allah madaukakin sarki yake samu da yadda mutane suke shiga ciki da taimako da Allah madaukakin sarki yake yi wa addini na bayyana hujjarsa da samun tabbaci a duniya har ga waɗanda suke musu cewar yanzu dai babu wani addini nagartacce kamar addini na musulunci idan ka duba ƙoƙarin da musulmai suke yi da wannan nasarar da aka samu kasancewa wannan abu ne daga allah maɗaukakin sarki domin ƙoƙarin musulmai bai kai ya ba da irin wannan nasarar ba to dama shi addini ne da shi yake yi wa kansa shaida sannan gaskiyarsa tana cikinsa ba shi da buƙatar wato ba shi da bukatar sai an yi ta kokarin kawata shi ko sai an yi ta kokarin kawo wasu hujjoji daga waje alkur'ani shi yake kunshi da addini na Allah madaukakin sarki kuma hujjojin da suke tabbatar da gaskiyarsa suna cikin sa Allah subhanahu wataala ya datar da mu shine ash-shahidu wal mashhud Allah subhanahu wataala ya shirye da mu bayan haka bayan Allah mu sani cewar Allah madaukakin sarki ya kaddara tun cikin dadaddan ilimin sa da ba shi da farko mu ba shi da ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya kaddara cewar makoma tana ga bayin Allah maɗaukakin sarki muminai wannan kyakkyawar makomar kuma tana kasancewa ga duk wata al'umma da ta kasance akan gaskiya a zamaninta an yi lokacin da yahudawa su ne al'ummar da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa su suke kan addinin gaskiya duk addinin da kake in dai ba addinin yahudanci bane kafirci mutum yake Allah maɗaukakin sarki ya soke wannan ya turo annabi Isa ya zamanto addinin gaskiya shine addinin nasara kiristanci duk wani addini da ba wannan ba a wannan lokaci to Allah madaukakin sarki ba zai karba ba kuma ba shi yake bautawa ba Allah madaukakin sarki ya soke wannan ta hanyar aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance da yahudanci da addinin nasraniyanci kiristanci duka Allah ya soke su duk wanda yake kansu in dai ba addinin musulunci yake ba shi ma sunansa kafiri kuma idan ya bi duk kokarin da yi a wannan duniyar ba zai samu rahama ta Allah madaukakin sarki ba zai shiga aljanna ba wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi yana cikin muslim ce na rantse da wanda raina ke hannunsa babu wanda zai ji labari na cikin wannan al'ummar ba yahude ne ko ba na sare sa'an nan ya sake ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko da shi ba wannan alkur'anin da abin da yake fassara shi na sunar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce face sai ya kasance daga cikin ma'abota wuta saboda haka kada ka bari rudaddu su rude ka akan cewar duk wanda yake kan addini in ya kyautata zai samu rahama ta Allah madaukakin sarki kuma akan gaskiya yake wannan maganar ba haka take ba alqur'ani ya karyata ta sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta karyata kuma lafiyayyen hankali ma yana karyatawa ta yaya wanda yace Allah ɗaya ne zai yi daidai da wanda yace Allah uku ne ta yaya wanda yake bautar Allah yayi daidai da wanda yake bautar bautar saniya ko bera ko maciji ko wani abu kaga wannan hankali ma yana korewa Allah madaukakin sarki ya datar da mu saboda haka bayan Allah yana da kyau mu samu natsuwa dangane da cewar makoma tana ga bayin Allah madaukakin sarki na gari amma idan suka yi abin da Allah subhanahu wataala ya umarce su su yi suka yi riko da sunnoni na Allah madaukakin sarki na kauni na rayuwa su yi riko da ilimi su yi riko da duk wani abu na ci gaba a cikin zamanin su su nemi madafu na iko su nemi dukiya da za su kafa tattalin arziki mai karfi da sauransu waɗannan sunnoni na rayuwa sannan su yi riko da sunnoni na addini su kama imani da takawa su daidaita akan tafarki na Allah madaukakin sarki su dinga tuba ga Allah madaukakin sarki suna istighfari su bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su aiwatar da alqur'ani a cikin rayuwarsu su lizumta wa shugabannin su su yi aiki da alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su ba bayi ne na wasu ba su bayi ne na Allah madaukakin sarki saboda haka tsarin da ya saukar shine abin da ya kamata a ce an aiwatar a siyasa tattalin arziki zamantakewa ilimi da sauran bangarori na rayuwa Allah subhanahu wataala ya datar da mu duk wanda ya ce nashi za a yi to ya tabbatar mana cewar shi ya halicci mutane shi ya samar da wannan duniyar idan ya kasa sai ya yi haƙuri ya bar mutane su koma ga Allah su subhanahu wa ta'ala su koma su shiryu da shiryarwarsa Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Qur'ani yana tabbatar mana da wannan hakikar cewar muminai bayan Allah maɗaukakin sarki nagari addini na Allah maɗaukakin sarki shi zai yi rinjaye a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa dangane da al'ummata bani Isra'il cikin suratul arafi da kuma suratul qasas wa auratna al-arda alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha yace sai muka gadar da kasa bayan da ta kasance a hannun wasu amma da suka ki su bi Allah madaukakin sarki sallan madaukakin sarki ya karbe tunda dama kasar ta tashi subhanahu wataala sai ya dawo da ita ga al'umma ta banu isra'il yahudawa kenan wanda su ne suke kan addini da Allah madaukakin sarki ya ce ayi a wancan lokaci yace sai muka gadar da su ƙasa waɗanda ake raunata su a doron ƙasa mashariƙal ardi wa maghariba wasu kace ƙasar sham da kuma ƙasa ta misra allati barakna fiha ƙasar da muka yi albarka a cikin ta yace wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru kalma ta ubangijinka kyakkyawa sai ta cika ta gaskata akan bani isra'il wato da cewar duk wanda ya ba Allah madaukakin sarki ko ka ganshi yanzu ba shi da wadata zai samu wadatar a gaba ko ka ganshi yanzu ba shi da buwaya zai samu buwayar a gaba ko ka ga addinin su kamar ba shi bane yake samun daukaka zai zo ya samu daukaka a gaba domin yana tare da Allah subhanahu wataala wasu malamai suke cewa abin da yake fassara wannan ayar shine faɗin Allah madaukakin sarki a can cikin qasas wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi duka dai akan al'umma ta bani isra'il kuma muna nufin mu yi baiwa mu yi kyauta akan waɗannan da ake raunata su a doron ƙasa mutanen kibtu a waɗanda fir'aun bani isra'ila kenan wanda fir'auna yake raunata su yake zalunta su da shi da waɗanda suke taimakon shi wa naj'aluhum a'immatan yace za mu yi baiwa akan su mu kwace mulki daga hannun fir'auna da jama'a mu dawo da shi gare su wa naj'aluhum a'immatan mu sanya su jagorori ababan koyi cikin alkhairi wani ja'alahumul warithi na musanya su ne waɗanda za su gaji wannan waje da Allah madaukakin sarki bai wasa ga wasu fir'auna da jama'a sa suke sabo wani makina lahum fil ard Allah ce kyauta ta gaba da zamu yi musu zamu kafa su a doran ƙasa mu ba su buwaya wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun sannan zamu nuna wa fir'auna zai gani kafin ya bar duniya kafin mu halaka shi da hamana wazirinsa wa junudahuma da dakarunsu da suke kare su ma kanu yahdharuna abinda suka kasance suna kaffa kaffa haka a yanzu duk wata ƙasa duk wani mutum duk wani tsari duk koma menene da baya so addinin Allah madaukakin sarki ya kai wajen da ya kai idan yana raye sai ya gani da idanunsa addini na Allah madaukakin sarki sai ya samu daukaka musulunci sai ya samu daukaka musulmai sai sun kai wajen da Allah madaukakin sarki yake so su kai in dai mutum Allah madaukakin sarki mai tsawon rai sai ya ga wannan kamar yadda fir'auna bai bar duniya ba sai da ya ga mulkin sa ya koma ga banu isra'ila haka wazirin sa hamana haka karuna alhajin wancan lokaci da sauransu duk sun gani haka yanzu duk wanda yake fada da addini na Allah madaukakin sarki domin hakikanin al'amari ba da musulmai yake fada ba da wanda ya ce su yi musuluncin da wanda ya saukar da addinin suke fada wannan kuma babu wanda zai yi rinjaye Allah madaukakin sarki ya shirya da mu sannan Allah madaukakin sarki ya sake fada can cikin alambiya ya ce walaqad katabna fi zabur haqiqa tabbas mun rubuta a cikin az-zabur wasu suka ce littafin annabi dawud min ba'di dhikri bayan at-taura anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun cewar ƙasa ta Allah madaukakin sarki bayina nagartatu nagari waɗanda suka aiwatar da shari'a ta su za su zo su gaje ta wasu ka ce walaƙad katabna fi zaburi az-zabur dukkan littattafai da Allah madaukakin sarki ya saukar min ba'di dhikri suka ce shine lauhul mahfuz bayan mun rubuta a lauhul mahfuz duk motsi da zai faru a cikin wannan rayuwar Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz amma subhanahu wata'ala yakan fitar a lokacin da ya kaddara a zamani kaza kwanan wata kaza shekara kaza lokaci kaza wannan abun zai auku sai ya auku ce sai zo cikin hadisi farkon abin da Allah madaukakin sarki ya halitta shine alkalami yace rubuta yace me zan rubuta ya Allah yace abin da ya kasance da wanda zai kasance har zuwa ranar tashin alkiyama to Allah subhanahu wataala yace hakika mun tabbatar da wannan a cikin littattafai da muka saukar muka turo manzannin mu da shi da su sannan bayan mun tabbatar da wannan cikin lauhul mahfuz yace annal arda yarithuha ibadiyas salihuna qasa bayina nagartattu bayina nagari musulmai mutanen kirki su ne waɗanda za su gaji ƙasa subhanahu wa ta'ala ya faɗa ala inna hizballahi humul muflihun ku saurara lalle rinduna ta Allah madaukakin sarki da tawagarsa su ne waɗanda za su yi nasara a ƙarshe subhanahu wa ta'ala ya sake faɗa walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin kalmar mu ta gabata ga bayinmu yan aiki jakadu innahum lahumul mansuruna lalle su ne ababen taimakawa su suka cancanci taimako daga wajen Allah madaukakin sarki kafirai subhanahu wataala yakan dora su akan musulmai ne saboda zanuban su amma Allah baya taimakon kafirai duk abin da kake gani wannan kokarin su ne da kuma talala da Allah madaukakin sarki yake musu Allah baya taimakon su amma Allah bai ce su yi wannan kafircin ba to irin waɗannan ayoyi suna da yawa cikin littafin Allah subhanahu wataala a cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana fada cikin hadisi ingantacce inna Allah zawali al-ard fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuwiya li minha yace Allah ya tattaro min gefe gefen kasa sai na gaggabashin duniya da kuma yammaci mulkin al'umma ta sai ya kai duk wajen da aka nuna min a doran kasa shi yasa daga karshen gabashi zuwa karshen yammaci babu kasa da ba a yi addini na Allah madaukakin sarki ba idan ka koma tarihi zaka samu wannan zaka yi samun kasa yanzu ba ta hannun musulmai amma a baya ta kasance karkashin sultanin musulmai a baya musulmai sun kasance su suke jagorantar ta Allah subhanahu wataala ya datar da mu saboda haka bayan Allah to abin da muke gani a cikin wannan rayuwa na buwaya da ɗaukaka da faɗa aji da kafirai suke da shi a cikin duniya da ma ina wannan abu ne da zai zo ƙarshe abin da ake so ga bayan Allah subhanahu wa ta'ala nagartattu shine su samu tabati su tabbata akan addinin Allah madaukakin sarki su tsayu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta ka daidaita kamar yadda aka umarce ka shi addini na Allah madaukakin sarki ana so mutum yayi shi yadda Allah ya ce ayi ba yadda muke so ba a cikin zakatanmu sannan yana daga cikin abin da yake da muhimmanci a irin waɗannan lokuta na masifu da bala'o'i da makirci da ake yi wa al'umma ta musulmai da makirci da ake yi wa addini na Allah madaukakin sarki domin duka an haɗu akan hakan ba abin da ya fi muhimmanci kamar a ce mutum ya samu ya yi ƙoƙarin sanin da menene Allah madaukakin sarki zai tabbatar da digadigansa na farko malamai suka ce alƙur'ani kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wanda ya riko da alkur'ani ba zai zame ba Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mun saukar maka shine an rabe farkon ayar abin da yake tabbatarwa kenan linuthabbita bihi fuadaka domin mu tabbatar da zuciyarka akai suka ce annabi baya karatu baya rubutu saboda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu'jiza amma duk wanda ba shi ba in bai iya karatu ba bai iya rubutu ba za a jingina shi zuwa ga jahilci amma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma mu'jiza ce da karama a gare shi sallallahu alaihi wasallam da kuma tunkuda shubuhohi da yawa da kafirai za su iya kawo da a ce yana karatun ko kuma yana rubutu na biyu daga cikin ababen da za su taimake mu wajen tabbata akan addinin Allah duk yadda aka je aka dawo duk yadda tsangwama ta kai tsangwama mutum ba zai sake ba shine karanta tarihi na magabata da tarihin annabawa da tarihin kangararru waɗanda suka kasance a baya suke yakar musulunci kamar yadda ne yanzu suke yi subhanahu wata'ala ce wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin kuma kowanne muna kissanta maka muna baka labari min anba'ir rusuli daga labarin manzanni ma nuthabbitu bihi fuadaka abinda muke tabbatar da zuciyarka akai wataran annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gide wasu sahabbai suke suka zo cikin waɗanda ake azabtar da su a garmanka suka ce ya rasulullahi ala tastansir lana ala tad'u Allah lana shin ba za ka roka mana nasara ba a wajen Allah ba za ka roki Allah ya raba mu da wannan fitinar bai dora mu akan kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam yace me ya same ku waɗanda suka gabace ku sun kasance akan zo da ɗayansu a sanya zarto a tsakiyar kansa a raba shi biyu amma ba zai bar addininsa ba ya ce akan zo da da karfe a rabe a fede mutum yana da rai ya ce amma wannan ba zai sa ya bar addinin ba ya ce walakin na kun tasta'jiluna amma sai dai ku mutane ne da kuke gaggawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabbai irin su Khabbab ibn al-Arati ɗaya daga cikin sahabbai da ƴan uwansa da ake azabtar da su a garin Makka to idan mutum yana karanta irin wannan dole zai ga cewar abin da ya same su abin da ya same shi a yanzu bai kai kwatan-kwatan irin abin da ya samu waɗancan ba to wannan yana cikin abin da zai taimaki mutum sannan aiki da abin da mutum ya sani yana daga cikin abin da yake samar da tabati walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbitan wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima wannan ayar abin da take tabbatarwa kenan sannan malamai suka ce a kasancewa da abokai nagari wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum dan mutun ya zauna da mutane nagari ba abin da zai gani sai aiki na kwarai wannan zai sa ya tabbata akan addinin Allah sai abu na karshe addu'a wannan yazo cikin hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yakan yawan maimaita wannan addu'ar ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya kai mai jujjuya zakata ka tabbatar da zuciyata akan wannan addini naka Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah madaukakin sarki ya kai wa ƴan uwanmu mutanen Gaza da Filistin da baki ɗaya da duk inda musulmai suke ake tsangwama su a cikin wannan duniya mu shine abin da yake faruwa musulmai ake tsangwama amma su ake tuhuma da ta'addanci wai su ne mutanen banza su ne masu kaza su ne masu kaza amma idan ka koma zaka ga duk wani kisa galibi kansu yake faɗawa in aka tarwatsa mutane zaka ga musulmai ne in aka sace dukiyarsu zaka ga musulmai musulmai ne an yi mulkin mallaka za ga musulmai ne amma kuma duk da hakan aka juyo sai a ce maka su dai musulman su ne mutanen banza Allah madaukakin sarki ya shirye da mu duk da mai faɗa ya fi kowa sanin cewar makaryaci ne wannan abin yana da ƙarshe kamar yadda muka ji daga cikin alkur'ani da kuma hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ake so mu tabbata Allahumma izzil islam wal muslimin adilla shirka wal mushrikin dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadaka al mu'minin al muwahhidin عباد الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم استووا فرصوا ولا تختلفوا الله أكبر سبحانك سبحانك الله تبارك اسمك وتعالى جدك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية لله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
محمد وعلى آله وأصحابه